بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 26 ga watan ramadan shekara ta 1440 hijiriya wanda shine ya dace da 31 ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya muna darasi na ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka suratu taha a wannan shekara mai albarka wanda idan za ku iya tunawa a jiya mun tsaya ne akan aya ta um, wato 79 zai zama kenan yau za mu tashi aya ta wato 80 daidai ya bani isra'ila kad an jaina min adowikum na marama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى
Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura idan za ku tuna wajiya mun tsaya ne daidai wajen da wato fir'auna ya yi ƙoƙarin bin annabi musa bayan allah ya umarce shi shi annabi musa ɗin cewa ya fita da banu isra'ila ya tafi da su albahrul ahmar don haka ya kama ya tafi fir'auna ya bi shi fa atba'ahu fir'auna bi junudihi Allah ya ce fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum wa dhalla fir'auna qaumahu wa ma hada Allah ya nitsar da fir'auna da shi da rundunarsa da suka bi annabi Musa a lokacin da ya barazanar nuna cewa ai shi ne ma ya bude hanya aka samu wannan ruwa don haka ma har aka samu hanya a cikin wannan ruwa har shi annabi Musa ya wuce Allah ya ce fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada adalla fir'aun fi hayatihi qaumahu a rayuwar fir'auna ya lalata mutanansa bai shiryar da su hanya ta daidai ba daman haka azzalumai suke kuma daman haka waɗanda suke kan bata suke suna ƙoƙarin su samu abokin mutuwa su ja shi su tafi da shi su halakar da shi wa ma hadahum ilaiha bai shiryar da mutanensa zuwa shirya ta kwarai ba ya dai shiryar da su ne ilal ghayyi wal batil zuwa ga wato ainihin wato bata sai ya zama to karshen su gaba ɗaya Allah ya halakar da su wannan yana nuna cewa duk lokacin da ka bi wani akan batansa ka bi wani akan batansa to Allah tabaraka wa ta'ala kai ma zai riskar da kai cikin ukubar da ya yi wannan wanda ka bi shi akan bata wannan sai yake nuna bai kamata mutum ya ga dan uwansa yana kan bata kuma ya goyon baya ya bi shi akan wannan bata ba an samu wasu ayoyi kamar ayoyin da suke a cikin suratu shu'ara da suka yi bayani dalla dalla dangane da wannan abin da ya faru Allah ya ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un wato ana so a kama na hikayar yanda ainihin wato shi wato annabi musa ya fita da kuma inda fir'aun ya bi shi za ka iya tuno wurin? na'am وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون na'am فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون na'am وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى na'am قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين na'am وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين na'am إن في ذلك لآية haka وما كان أكثرهم مؤمنين to wannan ayoyi gaba ɗaya cikin suratul shu'ara'i suke su ne suke fashin baki dangane da abin da ya faru a cikin suratul taha na yanda annabi Musa ya fito fir'auna ya biyo shi ta yanda yanda fir'auna ya yi shela ya sa a kira mutane a gari waɗannan ga su nan ba su kai sun kawo ba ya bi su don ya halakar da su Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi annabi Musa ɗin shi kuma fir'auna ya shiga ashe halakarsa ce ta tabbata a wannan rana suka fita har annabi musa yana cewa yana gaya mutane ko mutane annabi musa suke ce da shi kala sabu musa inna la mudrakun suna cewa ga mu nan fa za a riske mu ga fir'auna ya tafi da mutanensa da jama'arsa zai riske mu Allah ce kala kalla inna annan Musa ce kala kalla inna ma'i rabbi sayahdin sam ubangiji na yana tare da ni kuma shi zai shirye da ni hanya kaga wannan ya samu confidence ya samu tabbas ya samu garanti cewa ubangijinsa zai zai zai shirye da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kawo labarin yanda ya sa shi ya bude hanya a cikin wannan kogi kogin ya bude gida biyu shikenan ya kama hanya ya wuce sai fir'auna kuma ya biyo shi Allah ya nitsar da fir'auna shi da mutanensa sai kuma Allah ya kubutar da shi annabi Musa da wannan shine abin da muka tsaya a kansa jiya to shine kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani dangane da su banu Isra'ila da ni'imomin da ya musu yace ya bani Isra'ila kad anjaynakum min aduwikum karatunmu ne yau kenan ya ku banu Isra'ila mun fa kubutar da ku daga wato makiyinku shine fir'auna da jundihi ta yaya bi an aghraqnahum amamakum amama a'yunikum muka nitsar da fir'auna akan idanku wa antum tanzuruna ilaihim da fir'auna da mutanansa kuna kallo muka nitsar da su ba'ada an kanu yasumunakum su'al azab bayan da kafin wannan lokaci suna ɗanɗana muku azaba mai tsanani mummunar azaba ku tuna ya ku banu isra'ila wannan ni'imar da muka yi muku muka kubuto da ku daga hannun fir'auna da bala'in da fir'auna yake wa wa'adnakum janibat turil ayman Allah ya ce muka yi wa'adi muwa'ada da annabinku wa'adna nabiyakum Musa kenan muka yi alkawalin muka kiraye shi a wannan guri janibat turil ayman ta bangaren wannan atur dutse al'aiman ta bangaren daman shi inda zai karbi attaura kenan nan gurin nan ne za a ba annabi Musa attaura lihidayatikum wa islahi sha'anikum dan a shiryar da ku a gyara sha'aninku yanzu Allah bai taimake ku bai kira annabin ku ya bashi littafi littafin nan gaba ɗaya yana ɗauke da bayani da sharhin yaya zai ainihin wato shiryar da ku shine can inda Allah ce wa wa'adna Musa 30 laylatan fa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbih 40 layla wannan kiran da Allah ya wa Musa kwana 30 aka bashi hutu ba zai wa'azi wa mutanansa ba baya tare su ya taho wajen ubangiji a ce zai karbi littafi ne Allah ya cika masa ya zama kwana 40 dan a bashi wannan attaura wannan an ambata mana ni'imar da aka yi musu na kubutar da su da halakar da fir'auna ni'ima ta biyu kiran da aka yi wa annabinsu don munajaci bi janibin tur ta bangaren wannan dutse a tur da taura ga ta nan da za a bashi yanzu mutane na wannan lokaci ba za su tuna wannan ni'ima da ubangiji ya yi musu ba mana Allah yana jaddada musu abin da ya musu ne sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa nazzalna alaikumul manna was salwa wata ni'ima muka dada saukan muku ni'ima ta uku muka baku almannu idan an ce almannu wato wani abu ne mai zaki kamar zuma ana ce da shi mannu kamar zuma ne abin mamaki a wancan lokacin Allah ya musu wannan ni'imar daga asubahi wannan mannu zai rinka sauka yana diga akan bishiyoyin garin suna tara zaƙi ne da shi kamar zuma ba zai daina zuba daga sama ba sai rana ta fito kullum shine almannu suna amfanuwa da shi suna jin daɗi bayan shi kuma ga soyayyun 'yan shila asalwa asalwa shine wato ɗan tsuntsu mai zaƙi mai daɗin ɗanɗano malam ga ruwan zuma ruwan manno ga kuma kaji ko kuma 'ya'yan tsuntsaye ana saukan musu kullum suna ɗauka suna ci yanzu wannan ba ni'ima ba ce ba ga ci ga sha ga zaƙi duka Allah ya musu wannan kinaya ne amma an amallahu bihi alaihim akan abin da Allah ya musu nima su banu Isra'ila wa nazzalna alaikum bi fadlina wa rahmatina wa antum fitihi a lokacin fa suna cikin dudu 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin amma Allah ya sauka musu da wannan ni'ima da alkhairai ya'khudunaha min ghairi kaddin aw ta'ab ba tare da wahala ba suke dauka Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkaka ku ci daga dadada wannan lil ibaha dan a nuna halacci muka ce da su qulna lahum kulu min tayyibati ma razaqnakum min al manni was salwa daga wannan mannu da wannan kuma ‘ya'yan tsuntsaye, kai da wasunsu ma minan laza'idi, Allah ce a halla halakun abubuwa na ɗanɗano na jin daɗi da Allah halatta muku, amma wala ta tsagau fihi fa ya hilla alaikum ghadabi kada ku wuce gona da iri kada ku yi ɗagawa sai fushi na ya sauka a gare ku wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa duk wanda fushi na ku ya ainihin wato sauka a gare shi to haƙiƙa bata ta same shi kaucewa ta same shi da son zuciya abin da yake nufi ya ku bani isra'ila ku ci daga tsarkaka cikin abin da Allah ya muku arziki iyaha washkuruhu alaiha wala tatajawazu fi ma razaqnakumul hududa kar ku ketare iyaka cikin abin da muka azurta ku ma'ana ana nufin idan Allah ya maka arziki ka yi amfani da wannan arziki a iya abin da Allah ya halatta maka ka yi amfani da shi karka ce ai kudina ne barin jin shagiya ai kudina ne barin jin gina gidan giya ai kudina ne barin jin yi kaza a'a ka ci ka sha halal karka wuce gona da iri shine wala ta tsagau kada a tsallake idan ku mutum ya tsallake fa innakum idza fa'altum dhalika haqqa alaykum ghadabi wa nazala bikum iqabi fushina ya tabbata gare ku kuma uqubata za ta sauka gare ku kuma wa man haqqa alaihi ghadabi wa nazala bihi iqabi faqad hawa to wannan kam wanda fushina da azabata ta same shi to faqad hawa ai kawai shikenan ya karkata sai zuwa wutar jahannama ilan nari kenan asalin kalmar hawa din tana nufin as-suqutu ne ya fada ya fado min makanin murtafi'in daga wuri mai tudu kamar mutum ya gangaro daga dutse akan ce hawa hawa fulanun bi fatil waw yahwi idza saqata ila asfal to amma anan ana amfani da alhawani faqad hawa ana nufin faqad halaka wa man yahlil alaihi ghadabi faqad halak faqad hawa faqad halak to sai Allah ya ce me kuma wa inni لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Allah ya ce ya buɗe musu wato ƙofa ta neman tuba da rangwame wa inni la ghafarun lallai ni mai yawan gafara ne wato la kasirul maghfirati shine la ghaffar kasirul maghfira ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba mina shirki wal ma'asi daga shirka da kuma saban Allah ta'ala jama'a wannan albishir ne cewa duk wanda ya saba wa ubangiji duk iya zunubin da ya aikata Allah madaukin sarki zai masa afuwa ya Allah kai mana afuwa ya Allah ka yafe mana Allah muna da laifuffuka muna da zunubai muna da abubuwa waɗanda suke wato masu fusata ka ya ubangiji muna neman afuwarka da rangwamenka kuma lalle bawa ya zama ya sabar wa kansa gaya wa ubangiji da roƙon Allah ya yafe masa dan idan Allah bai yafe maka ka shiga uku duk wanda Allah bai yafe masa ba ya mutu to yana cikin tashin hankali wa inni laghaffarun liman taba ni mai yawan gafara ne sai ce bai ce mai gafara ba ghaffar yani kathirul maghfira mai yawan yin gafara ne ga wanda ya tuba ya daina shirka da sabon Allah wa amana bikulli ma yajibu al-imanu bih yayi imani da dukkan abin da ya zama wajibi ayi imani da shi wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai ai wa amila amalan mustaqiman yarda Allah ta'ala bih ya aikata aiki na kwarai wanda Allah ya yarda da shi thumma tada sannan kuma ya lazimci zama akan shiriyar ihtada ana nufin wato wazaba alal amali salih din ya lazimci ya saba da aikin mai kyau din shine sallah shine istighfari shine salatin annabi shine sadaka shine karatun qur'ani shine kamewa shine mutunta kansa shine mutunta dokan Allah to shine sun mahtada wa dawama ala istiqami ala istiqamatihi wa salahihi ila an laqiya Allah har zuwa ya gamu da Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna mana Allah maɗaukin sarki mai tausayi ne ga bayinsa ko da sun yi laifi in sun tuba amma fa in mutum ya tuban ba tuban dan muzuru ba ya je ya koma ya je ya koma ba shi ba ana nufin wanda in ya tuba to zai dawwama akan tuban ya ci gaba da aikata aiki na kwarai to sai kuma Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da kawo mana labarin wato fitinar mutanen annabi Musa bayan ya je ganawa da ubangijinsa annan musa ya tafi ya gana da allah sai kuma gashi sun je sun fada cikin wani abu ya wahala yana ta kiransu akan tauhidi daga zuwa ya je gana da ubangiji ya karbo a taura mutanen nan kawai suka canja malamai suka ce wannan yana nuna duk lokacin da mutum ya yi wasu mutane tarbiya ko wata al'umma tarbiya akwai buƙatar ya ci gaba da bibiyar wato follow up yana bibiyar tarbiyyar da ya musu idan ɗanka kai masa tarbiya akan mutunci to karka kyale shi ka ce ai na gama da kai ka ci gaba da bibiyar abinda ka ɗora shi a kai ɗin karka ja da baya haka mutu idan ka ɗora mutanenka akan wata manufa ka ci gaba da bibiyar abinda suke kai hatta ɗauke ƙafa ka rabu da su ma ka manta da su zai iya sa ci canja ra'ayi ko wani ya zo ya canja musu wani ra'ayi ga abin da ya faru da annan musa da mutanensa me faru وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى نعم.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري Allah فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي na'am قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري na'am Allah madaukin sarki yana ba mu labari a cikin waɗannan ayoyi yanda annabi Musa ya samu nasara akan Fir'auna da rundunarsa Allah bayan Allah ya halakar da su shi Fir'auna da mutanensa sai annabi Musa ya tafi wajen Banu Isra'ila wato ya fuskanci dutsen nan na Attur da Allah ya ambata a cikin kissa din da ya zo tafiya sai ya kyale su mutanen nasa amma ya hada su da ɗan uwansa haruna wanda muka karanta kissa da ku a baya ya roƙi Allah ya hada shi da ɗan uwansa haruna a wajen da'awa ya je ya gana da ubangijinsa amma da ya zo tafiya an ce ya zaɓi mutane mutum saba'in waktara ƙaumahu saba'ina rajulan limiƙatina da ya zo zai tafi sai ya ɗebi mutanensa manya-manya wujaha mutum saba'in lokacin da za mu je mu gana in ji Allah ta baraka wa ta'ala wannan sai yake nuna cewa malami mai da'awa mai karantarwa da yake ƙoƙarin ɗora al'umma akan wata manufa to dole ne ya samu waɗanda suke na kusa da shi da yake harkar da'awa da su yanzu anan kaga nan Musa da zai zo tafi ganawa zai je wajen Allah amma sai da ya samu mutum 70 suka tafi da shi suka tafi tare shikenan sauran kuma ya bar su da ɗan uwansa Haruna tunda shi ma zai yi aiki ne irin nasa waɗannan wanda ya tafi da su sai kawai annabi Musa sai ya gaggawa ya maza maza ya tafi ya wuce wajen ubangijinsa su ɗin ma ya kyale su to shine Allah tabaraka ta'ala yake ce da shi wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa wannan maqulul maqulun ne li qaulin mahzuf in ji malaman nahau yadda zancen yake shine wa ƙulna li musa sai muka ce wa musa in ji allah me ya sa ka ayyu shay'in جعلك تتعجل المجيء إلى هذا المكان قبل قومك وتخلفهم وراءك كيد كتود متاننك ككي تارد جماعك me ya gaggauto da kai wa ma'a ajalaka me ya gaggauto da kai ka baro mutanenka ka iso nan wuri na in ji Allah ka bar su a bayanka tare da cewa yana da kyau shugaban mutane shi ya kamata ya tura talakawansa a gaba shi kuma yana baya a lokacin tafiya ana so shugaba yana baya talakawa suna gaba saboda me kulawarsa da sa ido a kansu ya zama ya samu wato ya samu kyakkyawa da cikakken kulawa akan mutanensa shi ne anan musa yake ba da amsa yana ba da uzuri ga ubangijinsa ya ce hum'ula'i ala athari ya ubangiji ai ga sunan ala athari suna kusa da ni mana ala makrabatin minni kenan وسيلحقون بي بعد زمن قليل ya ubangiji ai ba tahowa ne na kyale su gaba ɗaya ba hum ulai ala athari suna kusa da ni ga sunan suna tahowa za su zo nan lokaci kaɗan wa ajiltu ilaika rabbi litarda abin da yasa ne gaggawa na taho wajenka shauƙi shauƙi na ne ya ubangiji ila mukalamatika don na yi magana da kai ya ilahi wa tam'i fi ziyadati ridaka anni da kuma tsabar kwaɗayina da son na samu yardarka shi sa nace bari ni sauri in zo ne magana da kai in sauri don na samu yardarka da amincewarka ba tafiya ne da gangan na tafi na kyale waɗannan mutane nawa ba malamai suka ce wannan yana nuna cewa bai kamata shugaba ya zamanto yana tsallakewa yana barin mutanensa ba lalle ya kamata yana musahaba su yana tare da su damuwarsu damuwarsa ci gabansu ci gabansa ba wai ya zo ya ainihin wato zubar da su cikin kunci da wahala ba ba a son shugaba ya zama marar tausayi marar jin ƙai ya ci ya sha hankalinsa a kwance yana tara dukiya a ƙasashen waje alhali al'ummarsa suna zama babu hanya babu abinci babu abun sha babu babu babu babu shi sa Allah tabaraka ta'ala a nan gurin Musa ya ɗauko mutum saba'in za su taho tare amma Allah da iko sai ya yi gaggawa don shauƙin ya gamu da Ubangiji lokacin zai magana da Allah ne ya ɗan baro su a baya shine Allah ce wa ma'a ajalaka an qaumika ya Musa me ya gaggauto da kai ka baro mutanenka kaga Allah ma yana son shugaba ya zama yana mai tare da mutanensa yana taimaka musu yana agaza musu shine ya bada uzurinsa ga ubangiji tabaraka wata'ala a nan gurin an tambaye shi ne su'alun ne an sababil ajala me dalilin gaggawa din to shine kuma ya bata amsa ya ce a'a ai ga sunan suna kusa da ni ba su yi nesa ba a nan gurin in kun lura Allah ya tambayi annabi Musa me yasa yayi sauri abu na biyu kuma me dalilin saurin ya zo babban abin da ya fi damun shi annabi Musa a wannan lokacin shine ya bayar da uzurinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ba da uzurin kuma Allah ya karɓi uzurin وعجلت إليك ربي لترضى شيني الله شي قال إن قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك تو منا شيدا مكا من فتن متاننك bayan ka taho ka baro su wa adallahumus samiri wani mutum da ake ce da shi samiri ya batar da mutanenka nan ana bashi labari ne abinda mutanensa suka yi masa na cin amana bayan ya taho zai gana da Allah sun ci amanarsa sun canja addini kalmar fatanna daga alfatnu ne alfatnu a larabci shine wad'u zahabi fi nari liyatabayyana ahuwa khalisun am za'if ka sanya zinari a wuta dan dattin cikinsa ya fushe a gane mai kyau ne ko mara kyau shine alfatnu to inna fatanna din wato a nan ana nufin mun jarrabe mutanenka mun jefa su cikin fitina kenan ko da yake malamai suna cewa kalmar fitinatu a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anoni masu yawa alfitinatu tana zuwa da ma'anar shiga cikin wuta kamar yadda Allah ya ce yawmahum ala nari yuftanun kaga yuftanun anan ana nufin yawmahum ala nari dakhilun masu shiga cikin wuta kamar yadda alfitina tana iya zuwa da ma'anar hujja a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ce sun lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin yani sun lam takun jawabuhum alfitnatu na bi ma'ana aljawab kenan haka kuma alfitna tana iya zuwa da ma'anan jarrabawa al-ikhtibaru wal imtihan kamar yadda Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna innama auladukum wa auladukum ikhtibar innama auladukum amwalukum wa auladukum imtihan jarrabawa ne yana fitina tana iya zuwa da ma'anan al-izlal da da da da da al-ishraq shirka da Allah ko bata Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna ko yaƙe su hatta la takuna shirk kenan hatta la takuna dalal da kuma wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a kenan duk wanda Allah ya so batar da shi kaga idlal ne kenan anan bi ma'ana al fitna to anan abin da ake nufi da fitna shine ma'anan nan ta ƙarshe shine al idlal wa shirk fatanna inna fatanna wato mu mun batar mun jarrabu mutanen ka ta hanyar batar da su a lokacin baka nan kamar yadda Allah ya ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar bayan ya tafi sun rike dan maraki suna bauta masa to waye wai samiri din nan samiri wani mutum ne a banu Isra'ila wanda shine sababin batar da mutanen annabi Musa bayan ya tafi ganawa da Allah ya basu tare da shi yana cikin manya a banu isra'ila kuma ana danganta shi ne zuwa ga wata kabila da ake ce da ita a samiratu ko samura wasu suka ce a'a shi samiri wa adallahu samiri wani mutum ne yana cikin mutanen da suke bautar bijimi ko bautar dan maraƙi ko kuma yana bautar saniya wasu malaman sun faɗi wasu maganganu da yawa waye samiri shine kaza shine kaza Allah tabaraka wa ta'ala ne yace inna qad adallalna qaumaka min ba'di mufaraqatika lahum mun fabatar da mutanenka sun shiga bata bayan sun rabu da kai kuma dalilin batan su shine samiri zuwa yayye yaudare su malam kawai sai ya zo ya kwadaita musu bautar dan maraki wallahi malam yana tallata musu kawai in kadu wa ataku kawai suka miƙa waya suka bi nan wannan yana nuna mana duk inda aka gina mutane akan alheri to a yi ƙoƙari a musu wata kwaba kada a bari mai kawo sharri ya kawo musu duk inda aka je aka yada da'awar alheri to sai aka bar bid'a tana zuwa tana cin kasuwa to wallahi wani zai tashi daga wannan daga wannan sunnar ya koma bid'a shi yasa duk lokacin da mutum yake jin wa'azi na musulunci na sunna da tauhidi da aqida to bai kamata ya je yana sauraron wasu yan bid'a ba dan ba mamaki je halaka yanzu irin shi'a matukar mutum zai je yana zama yana sauraron yan shi'a to za su raba shi da addininsa kuma bai kamata ahlus sunna su rinka yin sakaci ana saka program na yan shi'a a gidajen rediyo suna zagin sahabbai suna kawo shubuhohi mutum ka ji a rediyo mutum ya zo yana cewa wai wai waɗannan mutane mai yaudaran mutane wai sahabbai sahabbai ana ta wani sahabbai mai yaudara a rediyo kowa yana ji amma da jam'iyyar wani aka taɓa da kun ji 'yan mai da martani da shaksiyar wani aka taɓa da kun ji 'yan mai da martani so duk lokacin da ake karantar da mutane to ai kokari a tabbatar da ci gaba da karantar da su kuma in an ci duriyar wani mai yada barna to ai kokari a dakile shi dan wallahi barin mutum a gari yana yada barna to duk tsiyadiyin da aka yi wallahi sai ya kwashi wasu kuma ku gane ɗabi'ar mutane duk abin da ka zo ka kira su a kai wallahi sai ka samu mabiya a nan nake gaya muku a karatu a wannan yanzu yau daga cikin matasanmu akwai yaran da ba yanzu sun shiga wani sabon addini wai bautar shaidan wai a shaidan ne allansu shaidan fa devil fa kuma suna rubutu a facebook suna yadawa ana kallo shaidan wallahi kuma yayan musulmi suna wani sayin irin na masu bautar shaidan nan da waɗanda suke zuwa suke bautar farji a yau akwai masu suka mai da allansu farji fa shi suke bautawa wannan yake nuna maka ɗan adam wato wato subhanallah idan ba an yi da gaske a kansa ba zai halaka yanzu yanzu zai halaka kuma yanzu duk abin da ka sani na gaskiya ne wala wani zai zo ya tubure kawai ya ce ba haka bane ba kuma ya ta ɗiban mutane yana halakar da su to ga dai annabin Allah ne iya aiki irin na annabi ba ma shi kaɗai ba shi da ɗan uwansa Haruna suna aiki dare da rana daga tafiyar annan Musa wata ɗaya kurin zuwa ya je gana da ubangiji amma wallahi yana dawowa insha Allah ta'ala sai ya tarar da waɗannan mutane wani ya zuwa ya risu ya nuna musu wato bautar ɗan maraƙi to shine Allah ya ce a ƙarshe faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa sai ga Musa ya koma zuwa gurin mutanensa yana cikin fushi ya gama ganawa Allah ya bashi labari tun a can ya ji labari ya zo yana cikin fushi wannan yake nuna cewa mai da'awa yayin da ya ga al'ummarsa sun kauce daga kan daidai to ya kamata ya nuna damuwarsa bai kamata ba ya yi gini ya zo ya tara an rusa masa bayan ya dawo ya cika kwana arba'in aka ce da zulƙeda ne watan zulƙeda gaba ɗaya sai kuma goma a cikin watan zulhajji ya karbo attaura ya taho da shi yana zuwa sai tarar da mutanensa subhanallah kawai tar suna bautar dan maraki ha me ya faru raja'a Musa ila qaumihi ba'da munajatihi li rabbih wa ba'da talaqihi at-taura halata kaunihi ghadbana asifa yani ghadaban shadida shadidul ghadab yana mai tsananin fushi al'asaf shadid yana cikin alhuzun yana cikin aljaza sai ya ce
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردت أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع حتى يرجع إلينا موسى to abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana kissa tana da tsawo ba za mu iya kammala ta ba kuma lokacin namu gajere ne kuma yau ne insha Allah za mu rufe wannan karatu so in Allah ya kai mu shekara mai zuwa in Allah ya sa da za mu tashi daidai inda annabi Musa ya dawo yana cikin fushi da irin maganganun da ya gaya musu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh